الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyar ga watan ramadana shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha biyu ga watan bakwai shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba a wannan gari mai albarka na kumu akwa local government a jihar gombe nigeria wanda idan kuna tare da mu jiya mun tsaya ne akan aya ta 101 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب Allah ya ce ba mu zalunce su ba sai dai kawo kansu suka zalunta allolin da suke kira ba Allah ba waɗannan alloli ba su wadatar da su da komai ba wajen hana su azaba da Allah Ubangiji ya kaddara musu lamma ja amru rabbika yayin da azabar Ubangijinka ta zo wa ma zaduhum ghaira tatbib waɗannan alloli da suke kira ba Allah ba waɗanda suke neman taimakon su ba Allah ba ba abin da suka ƙara musu in ba hasara ba to shine Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura haka dai kamun ubangijinka yake idan ya riki alƙarya ya riki jama'ar alƙarya waɗanda suka ƙaryata annabawa suka keta dokar Allah wahiya zalima alhali wannan alƙarya tana mai zaluntan kanta inna akhzahu alimun shadid lalle kamun ubangiji mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani ne duk ranar da ubangiji ya cafki duk wata alƙarya mai saba masa duk ranar da ubangiji ya damƙi wata al'umma mai keta dokarsa to inna akhzahu alimun shadid lalle damki ko kamu na ubangiji alimun mai radadi ne shadidun mai tsanani shi yasa hadisi yazo daga abi musal ash'ari hadisi sahihi riwayar imam bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli liz-zalimi Allah ubangiji yana jinkiri ga dukkan wani azzalimi hatta idza akhadahu lam yuflit har sai ranar da ya cafke shi to ba wanda ya sai kwace shi kuma sai annabi ya karanta wannan aya wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah cikin ɗabi'arsa yana yana saurarawa yana jinkirtawa yana yaki maimai ya kyale azzalimi ya yi ta zalincinsa sai ranar da ya cafke shi idan ya rike shi to ba wanda zai kwace shi kuma shine hatta idza akhadahu lam yuflit so wannan aya abinda take nuna mana wato hadarin zalunci hadarin cuta mutum ya zama azzalimi mayaudari maha'inci macuci zaluntar bayin Allah shine a gabanka to wallahi iya tashin hankali ya tabbata ga mutum kuma duk ranar da ubangiji ya cafki dukkan wani azzalimi to wallahi sai ka tausaya masa saboda shi da kansa Allah din yake cewa inna akhdahu alimun shadid yau ko uba ne ya ce wa ɗansa ya ce duk ranar da na cafke ka ka shiga hannuna za ka gane kuranka za ka azabtu to ku lalle wannan kamu na wannan uba gaskiya ba kamu ne wanda yake mai sauki ba kamu ne mai tsanani to yau ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tsoratar da mu yana kuma firgitar da mu yana nuna mana wato hadarin mu zamanto muna muna keta dokar ubangiji ta hanyar zaluntar bayin Allah inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah lalle wannan a cikin wannan bayani akwai aya aya ana ana nufin ibra lalle akwai abun lura anan ga wanda yake jin tsoron azabar lahira zalika yawmun majmu'un lahu nas wannan rana ta lahira ita ce ranar da mutane za su haɗu a cikinta za a tara mutane wa zalika yawmun mashhud kuma rana ne da halittan sama da halittan ƙasa za su halacce shi za su gan shi za su ga wannan rana kiru da muzu ganin annabin tsokuwa ba wanda ba zai je ba kowa sai ya je kiyama yana so baya so ya yadda bai yadda ba da daɗi ba daɗi ya kimtsa bai kimtsa ba a daidai yake ba a daidai yake ba bacci yake yi a farke yake dariya yake yi kuka yake farin ciki yake bakin ciki yake wallahi sai ya je kiyama zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud ranar kiyama ita ce ranar da ake tara mutane don ita ba wanda zai buya wa ubangiji إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا kowa zai je ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gamu da shi kuma ya masa lissafi Allah ya ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba ma jinkirta wannan rana ba za mu tayar muku da alkiyama ba fala nuqimu alaikum alqiyama illa li ajalin ma'dud face sai da wani ajali lokaci kididdigegge sananne a wajen Allah kalmar ma'dud anan tana nufin ma'lum illa li ajalin ma'dud ai illa li ajalin ma'lumun inda Allah ba wani abu yasa muke jinkirta kiyama ba face muna jira ne zuwa ga wani ajali wani lokaci sananne a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala a kira'ar yaqub yace wa ma yu'akhiruhu a maimakon wa ma nu'akhiruhu Allah baya jinkirta wannan kiyama sai dai zuwa wani ajali wani lokaci sananne a wajensa duk ranar da kuma ya ga dama zai tayar da ita ranar kiyama kuma ita ce ranar da babu sani ba sabo yawma yafirru al-mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة يوم يفر المرء من أخيه راند أنقوه zai guji dan uwansa mutum yana ganin danginsa wallahi zai guje shi wa ummihi wa abi mutum yana ganin mahaifiyarsa da babansa wallahi zai ruga gudu ya bar su malam idan ranar da ta zo malam babanka kana ganin sa zaka guje shi tsohuwarka kana gani zaka danna gudu ka rabu da ita wacce ta baka nono ka sha baka da masoya a duniya sama da waɗannan bayan Allah zaka guje musu وصاحبه صاحبته متى واخيه قننك ko yayanka dan uwanka Allah ce li kullum bir'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowane mutum a wannan rana yana da sha'anin da ya wadatar da shi kowa ta kansa yake nafsi nafsi nafsi nafsi kowa ta kansa yake kowa ta kansa yake ba wanda yake waiwayar wani wallahi so wannan rana yanda ka san an jima kaɗan ɗin nan za mu tashi a tafsirin nan mu- mu- mu mu baje kowa ya tafi gida ko to wallahi haka wata rana Allah Ubangiji zai tara mu a kiyama na farkonmu da na ƙarshenmu yau mai yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirin ranar da Allah zai gama ranar da Allah zai hada na farko da na ƙarshe fa yuhasibu ma lama qaddamu min khairin wa shar Allah zai wa mutane hisabi zai yi musu lissafi dangane da abin da suka aikata na alkhairi ko na sharri faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki daidai da kwayar zarra kwayar komayya na alkhairi zai gani babu abin da za a boye maka insha Allah ha kuma duk wanda ya aikata wani aiki daidai da ƙwayar zarra na sharri shi ma zai gani babu abin da yake ɓoya kowa zai zo ya ɗaga littafinsa da kansa ya karanta kaji ɗan adam yana cewa mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada dan adam zai ɗauki littafinsa yana karantawa da kansa yace kash wannan wani irin littafi ne لا يغادر صغيرة بايا برن كوم كرنش الليفي ولا كبيرة كوم جرم الليفي سيانغنش أربوشة غاشنا إلا صاها سياكي ددكي سيالي سافا الله يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا mutane za su tarar da abin da suka aikata ga su gashi suna gani fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Allah ya ce wanda ya samu dace zai karɓi littafinsa ta hannun dama man utiya kitabahu bi yaminihi zai ce ha umuqra'u kitabiya ga littafi na nan ku karanta yana nuna yan uwansa gashi nan ku karba ku karanta saboda murna da jin daɗi kamar mutum ne ya je jarrabawa ya je dubawa sai ya ga sakamako ya ci ga sunansa a sama yana da a a a zai ce ku duba ku gani ku ga sunana ku ga na ci wani duba da Allah haka a kiyama za a yi mutum yana nuna littafinsa yana ha ummu qra'u kitabiya ga littafi na nan ku duba ku karanta inni zanantu anni mulakin hisabiya zai ce ni kan yau na tabbatar zan gamu da hisabi mai sauki Allah ce fa huwa fi aishatin radiya wannan bawan Allah fa yana cikin rayuwa fa yardaddiya fa ya fa dace fa ya fa karbi littafinsa ta hannun dama fa an gama fa alheri ya tabbata fa kiyama kan ya fa dace fa fi jannatin aliya yana ma gidan aljanna madaukakiya kutufuha daniya ƴaƴan itacen gidan aljanna ƙasa ƙasa suke ba sai ka sa makata ka sha wahala na cirowa ba la suna ƙasa ƙasa kutufuha daniya kulu washrabu ku ci ku sha inji Allah ƴan aljanna bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka aikata na kwanakin da suka shuɗe suka wuce wannan albishir ne ga alheri ga wanda Allah ya taimake shi ya bashi littafinsa da hannun dama Allah Allah Allah ya Allah kai mana arziki ka ba mu littafinmu da hannun dama ya Allah ka raba mu da akasin kiyama ubangiji ya Allah kada ka tashe mu alkiyama muna karban littafinmu da hagun Allah kada ka nuna mana wannan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما غنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون wannan wannan wannan wanda ya karbi littafinsa ta hannun hagun kenan fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani mutum zai zo yana cewa kai tona mutum ya zo yana cewa Allah wadare dina kai ni kan ban dace ba ahir wato asha tir abu yayi muni da ma ba bani wannan littafin ba ni kan yau ban ma san wani irin hisabi za a yi mun ba yana cikin damuwa yana cikin bacin rai yana cikin firgici ya ce dukiyar da ya tara ba ta mai komai ba magana an nimaliya halaka ni sultaniya na tara dukiya na tara mulki na tara sarauta bai yi min komai ba ya halakar da ni kurum Allah zai ce ku cafke shi ku ɗaure shi shine fagullu ku tamke shi yadda ake tamke damin dawa ko damin gero sun maljahi masallu sannan ku ɗauke shi ɗungurin gum ku jefa shi a cikin jahannama saboda me inna kana la yu'minu billahi azim a rayuwarsa ta duniya bai yi imani da Allah ba mai girma baya kwadaitarwa a ciyar da miskinai marawaci ne baya so kuma a ciyar da mabukata wala yahuddu ala ta'amil miskin miskini dai baya so a taimaka wa mabukaci sam irin masu hana taimako ne so a ranar tashi alkiyama zai shiga cikin wuta kuma ba shi da abinci sai irin abincin yan wutan jahannama shine ghislin wato wata kaya ce suke cinta ta suna cinta tana kwarface musu hanji ga ruwan zafi wasu kuma an hamiman faƙatta am'a'ahum haka Allah ya ce ‘yan wutar jahannama ruwan zafi za a ba su za su ce ya ubangiji a bamu ruwa ruwa ruwa ya Allah ruwa ruwa sai Allah ya ce wa mala'iku ku ba su ruwa wasu kuma an hamiman sai a samu ruwan zafi tafasasshe shine hamim faƙatta am'ahum suna sha suna daga kofin ko suna daga ƙwaryar da za su sha ɗin kafin su kai bakinsu zafin tiririn ruwan ya ƙone fuskarsu nama yana zubewa sannan kuma a haka ɗin a dole za su buɗe bakin su sha ruwan zafin faƙatta am'ahum Allah ya ce suna sha wannan ruwan zafi yana tsitsinka hanjinsu wannan shine sakamakon ɗan wuta wanda Allah ya bashi littafinsa ta hannun hagu jama'a ba tatsuniya ba ne ba labari ne na asha a tafi ba wallahi wannan rana tana nan gaban mu gata nan gata nan kusa-kusa da mu ita ce kiyama kawai ka tambayi kanka mai shiri kai Abdullahi dan Umar yake cewa idan ka wayi gari ka irga kanka cikin matattun yamma kar ma ka yi lissafin da kai za a ci yammaci idan ku Allah ya kawo ka yamma kamar yanzu to kar ma ka lissafa cewa kana cin masu yin sallah asubahi ka dauka kai kam ka tafi barzaku mutuwa za ta same ka haka Abdullahi dan Umar ya faɗa wanda yake wannan to shine zai rinka bibiyan aikinsa yana gyarawa wallahi jama'a yan uwana muna da tashin hankali da firgici a gabanmu wato kiyama malam wato ba ta da daɗi labarin kiyama bai da daɗi ba wai wani abu yasa bai da daɗin ba saboda munanan ayyukan da muke aikatawa kuma duk ibadarka duk tsoron Allah ka duk taɗawarka in dai an faɗi kiyama sai ka ji abin kai Allahumma sallim Allahumma sallim kurum ka ga ina ne Allah bai zai kama ka ba waye a cikin mu yake da garanti annabi ya ce mamin kun min ahadin illa sai yukallimuhu rabbuhu yawmal qiyama laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani fa daga cikin ku ko face wallahi ubangijinsa sai yayi masa magana magana zaka yi da Allah babu tafinta ba mai fassara za ka yi magana da Allah kuma zai maka tambaya ba ka ji ana cewa akwai kiyama maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar ƙarshe ba kana ji aiko eh to yau ita ce ranar kiyama ina abin da ka zo da shi ku buɗe littafinsa ku buɗe takaddunsa a auna sikelinsa manzo Allah ce za a ɗauki mutum ka gan shi ƙato tafkeke kaya guda ya fi ƙarfin awo amma ana ɗora shi a sikelin Allah a kiyama fuffuken sauro ya fi shi nauyi fuffuken sauro wallahi ya fi shi nauyi lesh saboda a duniya ya rayu empty rayuwa magana bin Allah magana taimakon addinin Allah magana gyara aƙida maganar na yi tunani ya zan yi in gamu da Ubangiji wannan daman ba a tuntuɓarsa shi ba harkarsa bane harkar Allah da an dora shi a sikeli babu za a zo da wani mutum kuma za ga shi ba komai bane a bushe a yakushe a yankwane sangali an an dora shi zaka ga nauyi ne da shi nauyi saboda an yi sallah an yi aƙida an yi ibada an yi salatin annabi an yi haƙuri an karanta ƙur'ani an yi aiki da ƙur'ani an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aikata ta kuma Allah ya sa an mutu a kai to ranan ne mutum zai farin ciki mana wata rana abdullahi bin mas'udin ya hau kan bishiya reshe ya hau reshen bai kamata gaskiya mutum ya hau shi har yana lilo da shi ba amma sai ga abdullahi dan mas'ud ya hau wannan reshe iska tana ta kadawa tana ta kadawa tana ta kadawa da shi sai sahabbai suka fashe da dariya da suka ga kaurinsa a a wato a kafarsa a bushe haka suna dariya sai annabi yake cewa tadhakuna ala saqib ne mas'ud yanzu ku dariya kuke yi a kan sangalin wato kafar abdullahi dan mas'ud ya ce wallahi in ji annabi ya ce wallahi inda za a auna su a sikeli a kiyama wallahi sun fi dutsen uhud nauyi abdullahi dan mas'ud so ya jama'a katon ciki faffadan kirji mutum yana tafiya yana budawa shi kansa yana tura iska wannan fa ba shi yake nuna cewa in ka ji an dora ka a sikelin kiyama za ka yi nauyi ba sallah azumi salatin annabi gyara aqidarka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ga iyayenka kyautatawa iyalinka kyakkyawan zamantakewa da abokanan zama a faɗi alheri a kanka waɗannan su ne abubuwan da suke cika mizani to wannan shine abin da ya kamata kowa ya damu da shi alayi hal labarin kiyama wajibi ne kullum a rinka tunatar da ɗan adam a kanta kuma gida ne da kowa sai ya je shi maganar mutuwa alkawari ne kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya mutu duk wanda kaga yana zaune a duniya lokacin sai ke jira yanzu ba muna karatu ba muna jira lokaci ne yi ne mu tashi lokacin yana yi za mu tashi duniyar ma yanzu muna zaune ne lokacin mu muke jira yana karewa wallahi sai dai kaga mutum akan makara tantinin an dora shi an tafi da shi a tona rami ana son ka ana kauna ka rami cikin wannan kasar a tona malam a binne ka dan kada ka yi wa mutane wari idan an barka ɗoyi za ka yi ka kumbura duk kafafarka duk isanka duk mulkinka duk sarautarka duk malantarka duk rawaninka duk kudinka duk karfinka duk bindiganka duk takalmin karfanka duk kwabasho dinka duk silifas dinka koma me haka za a tukwikwaye mutum a zuba shi a rami wallahi malam wannan duniyar malam ba ta da wani dadi a cikinta babu wani abu mai daɗi abu mai daɗi shine ambaton Allah kurum mu je Allah mu je Allah ma
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه na'am فمنهم شقي وسعيد na'am فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال فعال لما يريد Allah ya ce ranar kiyaman nan da ake gaya maka shine yau ma ya la takallamu nafsun illa bi izni ita ce ranar da za ta zo ba wanda ya isa ya yi magana babu ran da ta isa ta yi magana kalmar la takallamu ana nufin ai la ta takallamu shi yasa a wata kirarar ta zo ma bi isbati ta aini din yau ma ya ati la ta takallamu nafsun illa bi izni a wannan kira'ar kuma yau mayati la takallamu almuhim almana wahid kiyama ita ce ranar da za ta zo ba wanda ya isa ya magana in ba da izinin Allah ba abdamiru huna yarji ila Allah la tatakallamu nafsun illa bi idnillah ba wanda ya isa ya magana sai da izinin Allah ina masu cewa suna da wanda za su cece su suna ina ina mai cewa gashi nan shine zai tsaya maka a kiyama wai wani wai a nan duniya wai zo ce wani ka zo ka bi mu in ka bi mu za mu tsaya ma a kiyama kai kai ka san kiyama kuwa ka san kiyama kuwa wannan fa nafsun din har annabawa har mala'iku har manzanni har kowa ba wanda ya isa yi magana in ba da izinin Allah ba to ina wanda zai ce ka je kai duk abin da kai mun tsaya maka to wallahi gwanda wanda ya bi azara ma azara kaga dai wanda ya bi azara kafafiyar azara ya bi ta ko to wallahi ya fi ka dahir akan wanda kaje ka bi dan adam dan wanda azara ma tana da dan gata gata wata kila a kiyama amma dan adam dan adam mutum kuma ballanta mutum irin wannan mushirki wanda yake shiga cikin rububiyar ubangiji yake shiga cikin halarar Allah abinda Allah kadai ya isa ya sarrafa shi yana cewa wai su ma suna da dama har akwai wani mutum da ya sai ce a kiyama wai su wasu ne kuma kai in ban da matsalar ka ba da yake kamar kwakwalwar majina ce da kai kuma kai yadda don me za ka yadda wani zai zo yi ma tasarrufi a kiyama don me don me wallahi ko annabawa da manzanni shiru suke tsit ba wanda yake magana ina gaya maka wannan da babban baki da wasali don tun yanzu kai maza maza ka tuba ina wanda aka yankan musu tikitin aljanna suna ina aljanna aljanna wai mutum wai aljanna kana musulmi wai ka je ka bada kuɗi wai a sai maka aljanna wai an sayar maka kuma kana kana godiya ka masha Allah alhamdulillah muka mun dace kun dace kun goce dai ba maganar dace sai dai gocewa ba wani wanda ya isa ya sayar maka da aljanna wallahi ba a ma sayarwa ai manzo Allah bai taba sayar da wani aljanna ba ko la ilaha illallah ya annabi ke ce ya fatima ka san waye fatima yar annabi ce yace badatun minni wa ana badatun minha tsoka ce a jikina ni ma haka yace salini min mali ma shi'ti ki tambaye ni daga cikin dukiya na duk abin da kaga dama amma fa inni la ughni anki min Allah shay'a kiyama wallahi bazan wadatar da ke da komai ba ka ji labarin kiyama faminhum shaqiyyun wa sa'id Allah ya ce a kiyama daga cikin mutane akwai ‘yan wuta akwai ɗan wuta akwai ɗan aljanna a shaƙiyu man sabakat lahu shaƙawa wanda aka riga aka rubuta masa ya taɓe ɗan wuta ne a sa'id man sabakat lahu sa'ada shine wanda Allah ya riga ya rubuta masa ya dace Allah rubuta mu cikinsu su Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara yarda a gare shi ya rawaito hadisi sahihi kamar da Imam Bukhari ya kawo shi a kitabu tafsir da Imam Muslim a kitabul qadr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ali bin Abi Talib yake cewa wata rana a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama mun fita zuwa wata jana'iza wani bawan Allah ya mutu fa baina nahnu bil baqi' muna nan ga mu a makabartan nan ta baƙi ulgarƙadi makabartan nan ta madina da ake binne mamata sai ga manzon Allah ya fito mu ya fito a hannunsa akwai wata sanda yana zuwa wannan makabarta sai ya zauna yana zama sai ya kifa kansa a ƙasa haka shi annabi ya rike wannan sanda yana caccakawa yana caccaka ƙasa yana caccaka ƙasa zuwa wani lokaci kamar yadda idan mutum yana cikin damuwa yana cikin bacin rai ko an bata masa da zaga kamar ya rike biro haka yana bubbuga biran nan kamar yana yin tono da shi ko na makamancin ashe yana cikin bacin rai ne da damuwa to gawa ce aka kawo za a binne a makabarta annabi ya dauki wani itace yana cikakken kasa zuwa wani lokaci kawai sai annabi ya daga kai sai yake cewa sallallahu alaihi wasallama ma min nafsin manfusatin illa qad kutiba makanuha min aljannati wan nar aw an nar yace ya jama'a babu wata rai da take da numfashi face fa an riga an rubuta wajen zamanta ko a wuta ko a aljanna wa illa qad kutibat shaqiyya aw sa'ida babu wata rai face sai an riga an rubuta ta yar wuta ce ko yar aljanna kowa ba wanda bai da wuri a gidan wuta ba wanda bai da wuri a gidan aljanna gida biyu ne dama kana da gida a aljanna kana da gida a wuta saboda kar ma ka bata mala'iku lokaci kana zuwa da an lissafa ga abin da lissafin kai ba sai a ce tafi damun akwai ɗakin ka duk yawan mutane kowa an mai tanadi har aljanu haka a gidan aljanna to idan yan wuta suka shiga wuta yan aljanna su za su mamaye su- su mallake gidajen yan wuta na aljanna wanda ba za su shigo ba kenan haka kuma su ma yan wuta wuraren da aka tanada na yan aljanna din nan su kuma 'yan wuta su ne za su mamaye sauran ɗakunan 'yan aljanna da ba su samu shigowa wuta ba wannan mamaya ta yi muni bayan ɗakinka na wuta a ƙara ma ɗakin wasu ko ɗakunan wasu kaga tashi hankalin ya isa to haka yake daman aljanna ma ka shiga zaka mamaye na wani ayi in wuta ne ma kuma zaka mamaye na wani wannan hadisi da manzon Allah ya faɗa ya ba wa sahabbai tsoro kwarai da gaske kawai malam sai wani mutum ya tashi ya miƙe ya ce "Ah, to in dai haka ne afala nattakilu ala kitabatina ya rasulullah ya manzo Allah to ba shikenan sai mu dogara akan abin da aka rubuta mana ba tunda kowa an rubuta ko wuta ko aljanna kowa ya je ya zauna kawai wa najawul amal mu daina yin aiki sai manzo Allah ce la walakin i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la ku je ku yi aiki kowane mutum an sauƙaƙa masa Allah ya yassare masa wato abin da aka halicce shi don shi idan kaga kana yawan sallah kana yawan karatu kana zuwa gurin ilimi kana yawan sadaka kana da ibada to insha Allah ta'ala ana kyauta zaton dama Allah ya halicce ka ne don aljanna idan kaga kuma ɗayar ce ba sallah akan lokaci ko kuma ma ba a yin ta ku ne 'yan ta'adda ku ne mabarnata ku ne bid'a ku ne shirka ku ne karya ku ne zina ku ne luwaɗi ku ne ha'inci ku ne yaudara ku ne cuta ku ne ciwaciwa ku ne handama ku ne hantara ku ne bantara duk barna duk ku kuke yi kaga ka riga ka san a ina kake duk wani ba ana yi akwai 'yan handama akwai 'yan bantara ba abin da ba a yi mu yanzu nan duk da kake ganin mu duk ba an babbantare mu ba wallahi a babbantare muke ko ko ba haka bane ni dai a bantare nake sai dan kai a cike kake abinda muke so muke samu ba abinda muke so muke samu ba ba mu da wuta ba mu da ruwa ba mu da a, magani a asibiti ba mu da tsaro ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza duk abin da ake da shi na jin daɗi majority ma ba mu da shi in banda numfashin da muke kurin sai islama da Allah ya bamu to me abin jin daɗi a wannan duniyar bayan wannan babbantarar da aka yi maka kuma ka zo baka ba Allah ba ka tashi 2-0 zure 0-0 here 0 there 0 a nan 0 a can huna sifir wa hunaka sifir sifirani asifir ma asifir yusawi sifiraini 0 da 0 shine 0 biyu 0 biyu 0 ɗaya kenan fa rayuwarka ta zama 0 babu a ai malam kar ai wahala biyu wannan dai ta duniya mu rungume ta mu je mu shiga haka Allah ga dama ya rubuta mana saboda ba mu bi shi ba to amma mu nemi ta lahira manzo Allah ya ce ku je ku yi ta aiki kowa abin da Allah ya yassare masa shine ya halice shi dan shi manzo Allah ya ce amma ahlu shaqa yan wuta fayuyassaruna li amali ahli shaqa sai a sauƙaƙa musu aikin yan wuta wa amma ahlu sa'ada fayuyassaruna li'amali ahli sa'ada amma yan aljanna kuma sai a sauƙaƙa musu aikin yan aljanna sai manzo Allah ya karanta fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna yace wa kazzaba bil husna sai yace fasanu yassiruhu lil usra amma yughni anhu maluhu idza taradda to wannan Allah tabaraka ta'ala yana nuna mana cewa a kiyama za a rabu gida biyu shaqi sa'id shaqi dan wuta sa'id dan aljanna to sai yace mai malam
خالدين فيه فاما الذين شقوا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق والعياذ بالله to sai Allah ya fara bayani akan yan wuta din daman kun lura da ayin cewa fa minhum shaqiyyun wa sa'id a cikin a kiyama akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai dan wuta akwai dan aljanna to fa amma alladhina shaqu amma waɗanda suka zamanto yan wuta fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq a cikin wutar jahannama suna da kuka kala biyu kuka na wayo wayo wayo sai wayo wayo wayo As- azzafir babban kuka su ɗaga sauti suna yi da ƙarfi in sun yi sun yi sun yi sun gaji sai kuma su zo suna wato shahid kamar mutum ka lura in wani lokacin in yaro yai kuka yai kuka yai kuka sai ka zo kuma yana shasheka to haka yan wuta suke suna kuka da ƙarfi can za ka je su suna kuka da karfi karfi karfi karfi ana jin su sannan kuma sai ka ji mutum ya dawo yana yi a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali sannan kuma a dada buga shi ya dada yi da karfi da karfi da karfi da karfi to wannan shine lahum fiha zafirun wa shahiq az-zafir a larabci shine as-sautu shadid ash-shahiq kuma as-sautu da'if sauti mai rauni imam dahak da imam muqatil Allah ya musu rahama suka ce kyakkyawan ma misalin zafirun wa shahik shine kamar kukan jaki ka taba jin jaki yana kuka eh ya jaki yake kuka waye zai gwada mana kukan jaki akramakumullah jaki wal yadu billah jaki zaka je yana kuka da karfi yake yake farawa ku ku ku ku da kace ka da yana tsi tsi tsi tsi yana karewa karshe to haka imamu dhahak Allah ya masa rahama ya fada da imamu muqatil suka ce ai yan wuta irin kukan jaki exactly suke in dai ka ji kukan jaki to kawai kukan yan wuta ne da wan jaki kuma kayan wuta ne Allah raba mu da harkar jaki imam abul aliya ya ce azzafir shine kukan makogoro yan wuta zaka ji suna kuka da makogoransu ban san ya zan yi sifar da kukan makogoro ba ashahik shi kuma kukan da yake fitowa daga kirji to duk zaka ji suna ta buga wannan kuka Allah ya kiyaye mu Allah ya mana afuwa sai ya ce mai kuma خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد Allah ya ce khalidina fiha waɗannan mutane ‘yan wuta suna masu ƙaddara ma dawama a cikin wuta ai labisi na muqimi na fiha masu zama dirshan dandandan a cikin wuta ma damati samawati wal ardu ma damati samawatu aljannatu wan nar wa arduhuma matukar sammai da kasai da aljanna da wuta suna nan to waɗannan suna nan su ma suna dawwama a wannan cikin wuta Allah kiyaye ba na ba ranar fita malaman eh, tabirin ma'ani suka ce wannan wato iya kinaya kenan da ubangiji yake abin da yake nufi shine wato har abada idan balarabe ya ce maka abu zai kasance da kai ma damati samawati wal ardu wato yana nufin dai har abadan abada kai kan ba kai ba fita kamar wani ya ce da kai la'atika ma damati samawati wal ard ba zan zo wajenka ba ma damati samawati wal ard ma'ana har abada ba zan zo wajenka ba to Allah ubangiji ya rangwanta mana haka za su yi ta zama illa ma sha'a rabbuka sai kuma abinda ubangijin ka ya so wasu malamai suka ce wannan istisna'i din akan ahlu shaqa'i din ne yan wuta za su yi ta zama a wuta sai wanda Allah ya ga dama ya tsamo ya fito da su daga ciki a nan abin da ake nufi akwai waɗanda suke suna da imani amma sun yi aiki na barna Allah zai shigar da su cikin wutar jahannama bi zunubihim allati iktarafuha saboda zunubin da suka aikata Allah ya kone su na gwargwadon zunubin da suka yi illa ma sha rabbuka daga baya kuma sai ubangiji in yaso sai ya fitar da su ya kai su gidan aljanna ka kenan wannan ya zama istisna ne min ghairil jins kaga tunda an fitar da su daga cikin wuta sun zama su ido kenan sun sun samu rabauta kamar yadda Anas dan Malik yake faɗa a riwaya da Imam Bukhari ya ruwaito ta babu sifatil jannati wan nar da kuma kitabut tauhid Anas dan Malik yace akwai mutanen da wuta za ta bige su za su daku da wuta za su azabtu da wuta bi zunubin asabuha saboda zunubin da suka aikata amma sun mayu dukhiluhumullahu aljanna bi fadli rahmatih daga baya Allah sai shigar da su gidan aljanna da falalar rahama ta sa idan aka fitar da su daga jahannama aka sa su a cikin aljanna sai a rinka ce da su jahannamiyuna kaga dai ma'ana yan remedials sun yi zaman remedial sun yi zaman share fage a wutar jahannama gwargwadon zunubin da suka aikata amma suna da imani shi sa ba za su dawwama ba shine illa ma sha'a rabbuka to sha'a rabbuka din ya ciro su Allah ya zaro su sai a kawo su a ce ku shiga aljanna to idan sun shiga aljanna sai a rinka ce da su jahannamiyuna idan an haɗu da kai dan uwanka da aljanna ya gamu da kai sai ce ya kai dan jahannama yaushe ka fito ne to wannan abin sai rinka damun su a wata riwaya aka ce a goshin su za a rubuta jahannamiyu duk dan wutar jahannama da ya dan zauna ya dan yi zaman shekaru ko kwanaki ko watanni idan an fito da shi za a sashi aljanna to a nan gurin a goshinsa akwai jahannamiyu asalinsa ba original dan aljanna ba ne dan jahannama ne alfarma ta fito da shi haka za su yi ta zama suna ta yawo aljanna daga baya za su yawo ubangiji ba kai kace a gidan aljanna ba damuwa ba Allah ya ce eh ce ya ubangiji ya ubangiji a cire mana wannan sai manzo Allah yake cewa sai a goge mu sai a kai su wani ruwa da ake ce da shi ma'ul haya ruwan rayuwa za su fito lokacin da suka fito a wata riwaya aka ce da bakin wutar ma sun yi baki sun kokkone sun jijji ciwo an jajjeme an dan wawarke dai haka an shigo ga dai alamar dai mota ta yi hadari an yi panel bitin ɗinta an mamake ta an mata walda ga ta dai ba a mata fenti ba abun yana damun su sai ya ubangiji tunda aljanna gidan daɗi ne a taimaka mana mu ma mu zama sawasiya iri ɗaya sai a je a tsunduma su a wannan ruwa sai a wanke su sai su fito tas kamar wadda ba su taɓa shiga jahannama ba sun manta da labarin Allahu akbar ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mai girma ga mumini kenan wanda yake bin Allah fa kaji fa mumini ne yana bin Allah amma ya aikata zunubin da aka sa shi a wuta bayan ya sha kashi za a dawo da shi aljanna a wata riwayar ta imran bin Hussein ita ma imam bukhari ya kawo ta da imam al-baghawi a cikin asharhu sunna manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa akwai mutanen da za a fitar da su daga wutar jahannama bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakhruju qaumun minan nari bi shafa'ati muhammadin akwai mutane da za su fito daga cikin wuta da ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa yadkhuluna aljanna wadannan mutane za su shiga aljanna wa yusammuna aljahannamiyun bayan annabi ya ceto su sannan kuma za a rinka ce da su jahannamiyuna jahannamiyuna jahannamiyuna to daga baya dai za a goge musu wannan jahannamiyuna kuma za a daina gaya musu wannan wannan suna to istisna'in da ya zamanto illa din na illa ma sha rabbuka nake magana akai idan ga ahlus sa'ada ne to wannan ya danganta ga iya adadin zaman su a wuta kenan ma'ana waɗanda Allah ya rubuta musu rabo din za su zauna dai a cikin wutar jahannama illa ma sha rabbuka har zuwa lokacin da ubangijin ka yake so sai ya fito da su qabla dukhulil janna kafin su shiga aljanna sai a fito da su a shigar da su sun dai dan yi zaman da wuta Allah ya kiyaye mu ko ka ce illa ma sha rabbuka siwa ma sha rabbuka banda wanda ubangijin ka ya so khalidina fiha akwai masu dadewa su dawwama amma banda wanda Allah ya so akwai waɗanda Allah zai ware su ba za su dawama a gidan wuta ba wanda kaga ya dawama a gidan wuta shine kafiri ko mushriki amma in dai Allah ya taimaki mutum yana musulmi yana kalmar shahada Allah ya masa arziki yana musulunci ya mutu duk sabansa insha Allah ba zai dawama a cikin wutar jahannama malam ba zai dawama ba a cikin wutar jahannama ba zai dawama ba Allah madaukin sarki zai fitar da shi wannan shine wato murna da abin daɗi dangane da abin da ya shafi wato harkar musulunci kuma Allah yana da tausayi Allah yana da jinƙayi dangane da ainihin wato ni'ima da ya tanadar wa bayansa ya ce inna rabbaka fa'alun lima yurid lalle ubangijinka mai aikata abin da ya ga dama ne wani abu sai ubangiji ya gama jawabi ya ce kuma shi yake aikata abin da ya ga dama ko akwai wani wanda ya isa ya ce dan me akwai shi bayan Allah ya abin da ya ce a ce wai dan me wane mutum a nan dai duniya in kai za su bincike ka in ka faɗa za a yi tsaye gumi a ce kaza a ce kaza amma Allah ya riga ya abin sa yayi ba wanda ya isa ya ce kaza to malayan aljannan fa me faru وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ الله ce wa amma alladhina su'idu amma waɗanda suka samu dacewa suka shiga aljanna shine su'idu a kira'ar hamza da imam kisa'i da habs su'idu kamar yadda Allah ramma ya karanta su'idu bi dhammi sin kenan wa kasr al-ain to me ake nufi da su'idu yani fa amma alladhina ruziqu bis sa'ada waɗanda Allah ya azurta su da samun gidan aljanna a larabci akan ce su'ida us'ida tun ma'anarsa guda ɗaya ne su'ida us'ida bi ma'ana wahid wasu sun karanta shi sa'ida ma'ana wanda ya dace da aljanna kamar yadda aka ce shaku fa amma ladina shaku ko ai shaku ya ce ba ko shiku ne shaku ne to akwai wanda suka karanta wa amma alladhina sa'idu a maimakon wa amma alladhina mai su'idu fa fil jannati suna cikin aljanna sun rabauta khalidina fiha suna masu kaddara madawama a cikin gidan aljanna ma damati samawati wal ardu matukar dai akwai sammai da kasai dawaman sammai da kasai babu lokacin da zaka zo a duniya ba sama ba ƙasa babu kullum akwai sama da ƙasa illa ma sha rabbuk sai kuma dai abinda ubangijin ka so anan me ake nufi illa ma sha rabbuk malamai suka ce illa ma makasu fin nari sai dai abinda suka dan yi zama na wuta dan akwai yan aljannan da ba direct entry suka shiga aljanna ba sai da aka dan sa su a wuta aka dan jejjeme su sannan aka kawo su gidan aljanna imam qatada yace Allahu alamu bi sunayyahu yace wannan illa ma sha rabbukan nan kai Allah ne ma ya baro kan sani me yake nufi ne a ce sun shiga aljanna su yan aljanna ne sai dai wanda Allah ya so ah to wanda Allah ya so din me zai sa shi ba aljanna zai ba shi ba ko to shine wasu suka ce abinda ake nufi za su dawwama a cikin gidan aljanna yan aljanna za su dawwama a gidan aljanna illa ma sha a rabbuka sai dai in abin da Allah ya so na kafin su shiga aljanna din an sa su a wuta an dan kone su wannan gidan aljanna kuma da ake samu ata'an ghaira majzuz kyauta ce ba mai yankewa ba idan Allah ya bada aljanna ba ta karewa غير مجذوذ ana nufin غير مقطوع kayan gidan aljanna baya karewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya nuna masa gidan aljanna ga furen gidan aljanna ga dabinin gidan aljanna ga 'ya'yan gidan aljanna ga menene na gidan aljanna sai miƙa hannu haka kamar zai ciro shi ya kawo ya ci ya ba sahabbai sai dai kuma bai yi ba sai annabi yake ba wa sahabbai labari yace ga abin da Allah ya nuna masa yace da ya ɗauko shi ya kawo shi ya ci a nan an gan shi to har duniya ta tashi wani abin bai zai kare ba dan abin gidan aljanna baya karewa mangwaron duniya yana karewa ko abarbar duniya tana karewa ko zuman duniya yana karewa ko komai na gidan aljanna baya karewa babu ranar da zaka zo ka samu babu kuma aljanna masha Allah kullun karuwa take ni'ima ni'ima ala ni'ima Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wutar jahannama din nan wutar jahannama da musulmi dai suka shige ta to akwai lokacin da za a zo a tarabba kowa in dai mutum musulmi ne ya shiga jahannama ko ma me yayi in dai ba shirka yayi ba mai shirka kan jama'a har abada fa baya fita daga wuta sannan kuma kafiri wanda ba musulmi ba shi kan daman ba a maganar fitarsa daga wuta to amma wanda dai na kamar da na yi bayani cewa wanda Allah masa arziki da musulunci ko yaya in dai yana musulunci dai ko mun barnarsa dai mallo dan luwadi ne barawo ne mai sata ne dan fashi ne dan ta'adda ne azalimi ne dan wane ne ko me inda yana sallah da yana musulmi to akwai lokacin da dai insha Allah ta'ala zai fita daga jahannaman nan to irin wannan wutar idan an zo an duba akwai lokacin da za a tarabba kowa sai dai ka ji kofofinta suna bugawa a riwaya aka ce in iska ta buga sai dai ka ji gararam ba kowa a ciki kowa ya gama zamansa an fidda shi an kai shi aljanna wato wannan zai nuna maka malam Allah tabaraka ta'ala ba wai burinsa bane ita kona mutane burinsa Allahumma amin burinsa shine mutane su bi Allah idan sun bi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya musu ni'ima ya ba su aljanna jama'a Allah ba zai ragu da komai ba dan ya sa mutanen duniya da aljanna gaba daya kuma ku sani cewa Allah ba zai karu da komai ba in ya kone mutanen duniya gaba daya yi muku azaba baya karawa Allah wani abu kuma ba ku rahama baya ragar ubangiji tabaraka wa ta'ala da wani abu kenan ribar tana kan mu ne haka kamar yadda kuma asaran ma tana kan mu ne ubangiji muke roƙo ya mana arziki da gidan aljanna Allah ya yafe mana ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
tambaya ta game da wankan janaba ce ta ce shin mace kam idan za ta yi wankan janaba dole ne sai ta zuba ruwa a kanta ta wanke shi gaba daya ko kuma in kuma dole ne to ita da da ba ta yi me matsayin wankan da ta yaba
karin bayani dangane da sanarwar da aka yi na farko dangane da fita ziyara da wa'azuka da ake na da'awa alhamdulillah da yau an je garin tukulma kuma hakimin wannan gari gaskiya ya karbe mu hannu biyu ya kyautata mana iya kyautatawa ya zo ya zauna da shi aka yi wannan karatu tun daga farko har ƙarshe ya tsayar da duk malaman garin da duk daga tansa da yake tare da su da sauran mutanen gari su abin ya yi armashi kwarai da gaske kuma irin wannan da'awa ta fita waje dinnan jama'a wato ba za ku san amfaninta ba sai in kun fita din mu yanzu anan muna nan muna ta fama ana ta shan wa'azzuka na malamai suna ta karantar da mutane kullum wallahi kaga ga idan an yi bakon malami ya je musu irin murna da farin ciki da suke wato nan ne zaka gane gaskiya muna da suka ci kwarai da gaske gaba ɗaya mun zo mun tare a birane kowane malami ya zauna a cikin birni a nan yake sheke kayarsa yake fafatawa amma mutanen ƙauyen nan suna buƙatar taimako malam yanzu wasu ƙauyukan namu fa na nan ta kai saboda rauninmu rashin fitanmu mu je mu rinka yin wa'azi da faɗakarwa wallahi ta kai ga ana samun waɗanda ba musulmi ba su je su yi mota-mota na kaya na taimako su kai musu kaga musulmi suna layi suna kokawa suna karɓan taimako na tsummokara taimako na omo taimako na sabulu daga wasu masu wani addini ba musulunci ba daga ƙarshe ma dai a tallata wasu kafircin kuma su karba saboda me saboda musulmin ba sa fita ba sa zuwa su wajibi ne da Allah a ce maka a rinka fita kuma wannan fitar ba wai sai a ramadan kaɗai ba gaskiya ba sai a ramadan kaɗai ba ya kamata a rinka fita alama dari sana a daure a yi haƙuri na birni kam sun sha na ƙauyen ma a je a ba su sha sannan yan uwa gaskiya samari matasa sun taimaka yan kasiya kasiya din nan ne yan roba roba din nan sun taimaka sun ma riga mu zuwa gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi yana da kyau dama a gama shin ɗinka yana wuta akan titi zai tafi da'awa dan daman akwai akwai mai mashin din da mashin ɗinsa ina jin hammarsa da kafiretonsa a toshe take saboda baya hawa dogon titi so a ɗauki mashina da babura a fita a je a yi da'awa shine damar da muke da ita ko ba komai ka je kaga mutanen ƙauyen nan sun ga baki sun zo murna malam suna ta leƙe daga cikin gida abun alfahari ne a ce an zo an isa musu da saƙon Allah kalma ɗaya da zaka gaya mutumin ƙauye Allah i fahimtar da shi ya gane malam ka ci nasara da yan uwa masu motoci private su ma sun taimaka sun je da masu motoci na haya sun taimaka sun je so a irin wannan fita da ake takaitacciyar fita a sati asabar da ladi kawai da ake fita don Allah ana so yan uwa dai su dada ba da haɗin kai a fita kuma a tsari da bin shugabanci yadda aka tsara tafiyar haka za a tafi mu je mu yi wa'azin mu dawo cikin alheri insha Allah so gobe dai an faɗi garin ba zan iya faɗan sunan garin ba dan fiyau ko to ba fayau ba ko fiyau gobe can za a je sai Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu dacewa Allah ya karba abin da muke yi na biyu wannan makarantu da ake ta sanarwa abin alfahari ne gaskiya wannan gari namu na kuma mai albarka Allah yana ba mu wato matasa samari yan boko da kuma mahaddata alkur'ani wayayyu da kuma yan bokon wadda suna da bokon suna da addini suna ta buɗe makarantu don a sa wa 'ya'yanmu aƙidu na kwarai su yi bokon da la ilaha illallah a ciki su yi bokon da bismillah a ciki yanzu irin wannan makaranta alfurqan din alhamdulillah na kai musu ziyara duka duka makarantar nan bata kai shekara ba da budewa bana manta ba rancan nazo na sami shugabannin alaran ma wannan nake ba shawara ga yadda abin da ya kamata a yi an ci gaba a birni ana bude tahfizul qur'an da yawa wancan anguwar ta bude wannan abun anguwar ya bude mu ci samun yara mahaddata alqur'ani kuma ina gaya muku wallahi a garin nan kuna cikin ni'ima babba garin nan ba akwai alheri a garin nan wallahi saboda wallahi malam yanzu ana irga maka yara matasa mahaddata qur'ani a garin nan ba su irgu ba malam me ya wuce mana wannan ni'ima ba abin da ya wuce wannan ni'ima so alhamdulillah malam yara suna tahadda suna tahadda kaga yara qabla bulu kafin su balaga sun haddace qur'ani tintini sun kammala da shi waɗannan su ne 'yan gwagwarmaya su ne nan gaba za su riƙe ugun addinin musuluncin a yi ta bugawa da su so wajibi ne mu fara tanadan yaran mu tun yanzu mu ba su ilimi tun matsalan masara ba ta danne su ba matsalan albashi bai danne su ba Allah mu yi kokari mu sa ƴaƴanmu su yi karatu yanzu bayan su akwai yara mahaddata hadisai kamar yadda ake hadda qur'ani nan kamar yadda muka sanar da ku mun bude far'i reshe na haddar hadisan annabi sunna za mu kawo su nan insha Allah ta'ala nan da 'yan kwanaki su ma yara ƙanana ina gaya maka malam sun shekaran jiya na kai musu a ziyara a nan makarantar zagag ake da kwami sagag ko wani makarantar sagag wallahi malam abun sha'awa yaro karami yarinya karama a kwana tara sun haddace hadisi ɗari uku ɗari uku da larabci ta yarinya ta kawo maka da isnadi karamar yarinya fa yar jiniya secondary school wata ma bata gama primary ba duk inda ka buga mata kawo malam ya kake gani kai wasu malam sun gama har sun shiga cikin umdatul ahkam sun kusa su haddace umdatul ahkam din yara kanana ba a ma fara tunanin magana auren su ba malam a garin nan suna nan kuma masha Allah za ka yi za su baka sha'awa su ma insha Allah za mu yi taro akan su na musamman mu hada su mu kyautata musu mu girmama su mu yi musu addu'a ku gansu ƴaƴanku ne ku gane cewa lalle yaran nan duk abin da aka dora su akai za su yi to me muke nema an haddace qur'ani an haddace hadisan manzon Allah duk wani hadisi ma da wani zai jawo shi ma yana kanka in bukhari ne yana kanka in muslim ne yana kanka in abu dawud ne yana kanka in tirmizi ne yana kanka me amfani yara su rinka haddacewa sunna din nan saboda nan gaba kar wani ya je kawo hadisan ƙarya ya ce annabi ne ya ce saboda gaba ɗaya littattafan suna kansu yanzu kamar qur'ani akwai wani wanda zai zo ya jawo mana wata aya a cikin qur'ani ya ce mana gashi wannan aya qur'ani yana ja ku za ku fara cewa babu aya wannan a cikin qur'ani saboda an saba ana haddace to haka muke so ita ma sunnar annabi din hadisan a haddace ta tatas gabaki daya so jama'a gaskiya an yi muku murna kwarai kwarai da gaske dangane da wannan ni'ima da Allah ya muku a garin nan kuma waɗannan makarantu da ake budewa wallahi wallahi ku je ku sa ƴaƴanku kafin wasu wanda ba ku ba su zo su bude makarantun yanzu a wasu jihohin wanda ba nan ba makarantar da tafi kowace tsada da karatun boko sosai ba musulmi bane suke da ita daga kudu wani zai taho ya zo arewa ya zo cikin Kano ya zo ya bude makaranta ko makarantar ta tafi ta kowa karbuwa saboda kawai za a yi turanci za a yi physics za a yi chemistry za a yi biology za a ci waye za a ci ne ko za a ci kaza amma mu muna da yara sun fita da da da da A1 a jami'a geography sciences medicine likitoci doctors wane ne duk muna su me yasa ba za ku bubude makarantun ba menene a ciki gidan haya ne gidan haya ne ba za ka iya kama ba kujerun ne ba za ka iya sawa kafin ta ya buga maka ba malaman ne ba za ka iya ɗauko masu digiri masu NCE masu diploma ka ba su albashi mai kyau su karantar da yaran ba turancin ne ba a iya ba me a cikin turancin da ba za a iya yi ba ko ba za a iya ba ne to me yasa ba za mu buɗe ba sai mu zauna mu jira kawai sai wasu sun zo su lalata mana tarbiyyar 'ya'yanmu da sunan suna koya musu karatun boko amma suna cusa musu mummunan aƙida so ya kamata ku gani mun waye mu buɗe makarantunmu da kanmu mu yi musu rijista da gwamnati yaran mu su je su zana waye da ne ko su ci su yi mata cin kaca kuma ga ƙur'ani a kansu so wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi kuma wannan gari nawa mai albarka gaskiya Allah ya masa ni'ima akwai makarantu da yawa muna fatan masu makarantun su ma su dan dada ƙara standard din makarantun a ƙara malamai albashi a rage kuɗin makaranta sannan kuma a kyautatawa su kansu ɗalibai a yi haƙuri da ƙaramar riba a ba da ilimin muna fatan Allah sa albarka a nan muna zaune muna cikin karatu mun yi wasu manya-manyan baƙi da suka kawo mana ziyara wannan wurin tafsiri na farko shine a ɗan uwa malami mai da'awa cikin mu na wannan gari shine malam baffa kawu dama sanannen mutum ne yana kawo mana ziyara wannan majalisi mu ne masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi baffa kawu ake cewa ni kuma daman kawuna ne kani yake ga mahaifiyata kowa ya riga ya sani yawa saboda kar a zo wata ran neman wato takardar zama a garin nan a nemi a haɗa mun kayana in a ce in ƙara gaba ni ma ina nan ina hahuna ƙa'iduna a nan nake yawa ba inda kuma zani in na je ma zan dawo ko ba ka bane ko ba kwa son dawo ne yawa to ga dan uwa malam bafa kawu dan uwana ne kuma malami ne cikin malamanmu a wannan gari ya kawo mana ziyara malam bafa kawo Allah ya maka albarka Allah ya tsawaita kwananka akan alkhairi kuma wannan zumunci da kake mana kawo mana ziyara wurin tafsiri yana nuna goyon bayanka da kuma fata alkhairin ka ga wannan da'awa Allah ya saka ma da alkhairi kuma ya yawaita mana irin ku bayan shi akwai dan uwa abokin tafiyar sa da suke tare shine dan uwa Ahmad Babikir Sheikh Ahmad Babikir sanannen malami ne a wannan gari mai albarka wanda gashi nan a zaune akan ainihin wato dandamali yayi tawadu an bashi kujera ya ki karba atqiyau kenan shi kuma malam Ahmad Babikir abokina ne ko riga kun sani shekaru aru aru a muna tare da shi mun yi zaman shago da shi tun ba mu da mata da ni da shi mun zauna in kwace bargon sai kwace bargona lokacin da yake karatu a jami'ar Bayero a Kano mutum ne wallahi mai kokari mai himma kuma mai zumunci kuma mal amar ba bikir ba sai an yi bayanin asalinsa a garin nan ba sunna dai a garin nan da'awa dai ta alkitabu wa sunna su ne tushenta su suka kawo ta kuma muna fatan Allah ubangiji ya jikan iyayen shi da kakannin shi da kowa da kowa mu ma namu iyayen duk Allah jikan su to shi ma ya kawo mana ziyara wajen wannan tafsiri muna fatan Allah ya saka masa alkhairi Allah ba shi lada kuma Ahmad Babikir yana daga cikin samari matasa malamai a garin nan da suke share mana hawaye suke ba da gudunmowa wajen rubutu a Facebook dan kuma dai mai yawan rubutu a Facebook rubutun kala-kala ne akwai masu surutai da bayanai kawai ba abu mai amfani amma wa'azi a kawo hadisi a kawo aya kullun shi rubutunsa ma kullun da babban baki yake yi baya ma yi da karamin baki kuma dai yana yaduwa a duniya kuma dai in an gama dai za a sa kuman nan ka san shi dan kumo akwai akidar kumo duk abin da ya sai ya saka kumo so muna fatan Allah ya sa albarka wani bawan Allah satin da ya wuce a shekaran jiya ya rubuta takarda kai hakuri yau ba ka da kasuwa a nan gurin yau an cinye maka kwarai da gaske dan kai na san baka so a ita bayanin nan ba ka karanta tambayoyinka ba kai hakuri wani bawan Allah ya rubuta mana takarda ya ce wani yana so ya dan rikitar da shi akan wata aya da Allah ya bada labari wa inna min shi'ati la ibrahim yace da Allah yana so a fassara masa ayan nan wato wannan wa inna min shi'atihi la ibrahim aya ce a cikin suratul safat wasu daga cikin yan shi'a jahilai marasa ilimi marasa karatu suna amfani da wannan aya na cewa wai ai akwai shi'a ma a cikin alkur'ani to me ake nufi da shi'a abin da ake nufi da shi'a jama'a jama'a ko mabiya shine shi'a wannan literal meaning na word na shi'a kenan to yin haka ne ai kirista ma zai ce akwai kiristanci a cikin qur'ani tunda Allah ya ambaci nasara ko ba ka bane kuma ya ambaci masihu mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qabli rusul yanzu jahilcin mu ya kai ga a kawo mana wata aya kawai gundarinta a ce mana ai wannan yana nuna dalili kaza wannan ba daidai bane asalin ayar Allah yana magana ne akan annabi nuhu da Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamina amincin Allah ya tabbata ga annabi nuhu a cikin talikai ga baki daya inna kadhalika najzil muhsinin kamar haka muke sakayya ga mutane masu wato kyautatawa yace innahu min ibadina almu'minin lalle nuhu yana cikin wato a bayin mu mu'minai summa akrakana al-akharin Allah ya bada labari yace kuma muka halakar muka nitsar da sauran mutane wanda ba su yi imani ba da shi sai Allah ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim lalle cikin jama'arsa akwai Ibrahim if ja'a rabbahu bi qalbin salim yayin da ya zo wa ubangijinsa da zuciya kubutacciyar zuciya magana ake yi da annabi Ibrahim da annabi Nuhu to me magana shi a cikin nan babu so jahilci ne kwarai da gaske mutum ya zo kama wannan aya ya ce maka shi'a kuma shi'a an riga an gama da ita malam an yi sallar jana'izar ta fatintunin yawa duk wani mai hankali ya riga ya san ya san ya san shi'a cewa ba daidai bane amma abun bakin ciki abun ciwo wallahi wani abu yana bakanta min rai na rasa ma wato wa zan kai wa kuka wai a jihar gombe gombe state wai a ce wai wai kafofin watsa labarai ya zama shi'a su suke juya su me su suke juya su su suka fi kowa filaye da yawa tafsiri karatu na shi'a yanzu kullun rana sai an sa karatun shi'a sau uku a gidajen rediyon sau uku idan kai a nan birni kai ka san illa shi'a mutumin ƙauye ba fulatani da yake daji ya sani bai sani ba mutum ya je can zariya yana zagin sabai a zo a kawo gombe a nan gurin a sa mutane ina masu kudin garin nan ina ina masu kudin jihar nan kuna ina ina alu sunna ina fadan da ake ta a kafir wani kafiri ne wani kaza ne wani bazan yi sallah bayan sa ba wani dan wane ne ina wannan abu yanzu gashi mun zo mun zuba ido shi'a sun mallake gidan talabishin gidan talabishin bana manta shekaru da dama wallahi mala akwai lokacin da aka ba su wato suna sa tafsirin su kuma su zage zagen a gidan talabishin na jihar nan ana fito a zagi sahabi kuma har yanzu ana sawa har yau da daddare nan za a sa kuma su yi abin da suka ga dama a wannan jihar ta mu nan muna nan an yi kwari kala rawi ya ce in ka zo gombe izala dai ko rake aka yanka sai an tambaya wa yanka in ji kala rawi Allah ji kansa rahama amma yanzu gashi mun zo mun zuba ido mun kyale eh shi sun zo sun mamaye wallahi za a wayi gari wata ran ku ga mutane wallahi mutanen kauyen da an mai da su in shi'a ba za ku iya sayan filaye ku saye filayen ba ku hana ai muna da majority din da zamu hana dan me zamu bari a jihar mu ana zagin Abubakar da Umar da wani dalili ba wani dalili a je a gama tsiyar da za a yi a can mu a kawo mana ita nan to ina shugabanninmu ina 'yan siyasa ina sarakuna ina ma'aikatan gwamnatinmu ina masu kuɗi ina masu kuɗi me yasa ba za ku sai filayen ku ba da malaman sunna su zuba tafsiri da karatukansu ba sannan na faɗa ƙalubale ne dangane da ku samari matasa masu tasowa nan gaba ku sani cewa akwai ciwo wallahi a gaban mu kuma wallahi kafafen watsa labaran nan ina gaya muku yana da muhimmanci kwarai da gaske isar da sako a ciki dan mutumin kauye yana zaune wallahi rediyo baya rabuwa da ita rediyo abba fulatani yana kiwon bujimi yana kiwon shanu da rediyo a kunnensa baya fashi malam haka ake ta dura musu aqidan nan ba mu farga ba sai dai mu zo mu tarar da an yi mana illa yanzu a wasu jihohin wata rana mun je wa'azin dan wake ba mu labari wani gari ne shi a suka zo suka mamaye gaba ɗaya sun sa mutane duk mai suna Abubakar da Umar canja sunan su wallahi suke ta canjawa aka sa mata fulani duk masu suna Aisha masu suna a wannan Hafsa duk suka ta canjawa an ce musu ai duk kafirai ne me ya jawo saboda an ba su dama an ba su dama so ya kamata wallahi mu ji tsoron Allah mu gyara kuma ma'aikata gidajen rediyon mu ya kamata ku ji tsoron Allah kuna gani saboda za a ba ku kuɗi akan ana zagin Abubakar da Umar kuna ji kuna gani dan an biya ku kuɗi kawai an ba ku ta dubu ɗari da za ku sa a kwata me amfanin wannan to me amfanin aqidar ka addinin ka ya zaka zo ka bar mai mummuna aqida yazo ya sai fili a gurin ana yada aqida sa baka dakile shi wannan shine matsalar mu muna fatan Allah ya yi mana ku yi hakuri na tsawaita mana Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa mi hawzat ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh